بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar laraba mun shiga daren alhamis wanda shine daren 25 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 13 ga watan 5 2026 daga wannan masallaci mai albarka na Masjid Umar ibn al-Khattab wato dandali a nan tudun wadan Zaria a Najeriya inda muke yin darussa na tafsirin juzuwa amma a yau insha Allah za mu yi darasi ne na farko a cikin tafsirin suratul qadim malam zai karanta mana suratul qadri a farko insha Allah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
Allah madaukin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mun saukar da shi a dare mai daraja wa ma adraka kuma me ya sanar da kai ma lailatul qadr menene dare mai daraja lailatul qadri dare ne wanda yake mai daraja khairun min alfi shahr yafi dare guda dubu alkhairi tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku da jibrilu suna sauka fiha a cikin wannan dare da izini rabbihim da izinin ubangijinsu min kulle amrin ɗauke da kowane al'amari salamun hiya hatta matsala ilfajir dare ne wanda yake da aminci har zuwa fitowar alfijir wanda ta ce suratul qadim ko suratu inna anzalna kamar yadda zo a cikin wasu mushafai a ita ce sura ta 95 a cikin jirangiyar yadda aka rubuta mushafi na Usman radiyallahu anhu sannan kuma kamar yadda muka ji ayoyinta guda biyar ne sannan alisafin surorin da suka sauka kuma ita ce sura ta 25 a cikin saukan Qur'ani a malamai sun ce an saukar da ita ne bayan suratu abasa wa tawalla wato daga sauka abasa wa tawalla sura ta gaba ita ce suratu idza zulzilat idza anzalnahu a suratu inna anzalnahu daga nan kuma sai aka saukar da suratu wash-shamsi wa duhaha wannan a bisa zancen malaman da suke ganin ita ma sura ce makkiya ke domin wannan kauli ne na wasu malamai suna ganin cewa suratu inna anzalnahu sura ce makkiya amma akwai malamai da yawa waɗanda suke lissafa ta a cikin surori madaniya daga cikinsu akwai malaman tafsiri kamar da ibnu abba ibnu kathirin ya ambata akwai al-imamu sa'alabi a cikin tafsirinsa haka nan kuma shine abin da aka ruwaito daga babban malami cikin sahabbai ibnu abbas radiyallahu anhu da kuma abdahak a cikin tabi'ai Allah ya gafarta masa wasu malaman kuma sun ce a'a makkiya ce kamar imamu al-mawardi a cikin tafsirinsa ya ruwaito haka daga wasu malamai kamar al-waqidi shi waqidi amma abin da yace ya awwal ma nazalat bil madina shi ita ce awwal ma nazala fil madina ita ce farkon abin da ya sauka a madina wallahu a'lam kuma kalli mawdu'in surar shi ya jawo wannan sabani domin a juzu amma kamar da muka sha faɗe galibin surorin sa makiya ne in ka dauke suratu albayyina azzalzala da an-nasr idan ja nasrullah wannan guda uku su ne malamai suka yi ittifaki akan madaniya sannan ko su kuma waɗanda wani sashen su madaniya wani sashen su makiya kamar wailul lil mutaffifin kamar kuma falaki da nasi su ma wasu malamai suna ganin an saukar da su a madina ko kuma an saukar da su a makka an sake saukar da su a madina wallahu a'lam to ita kuma suratu inna anzalnahu fi lailatul qadr tana magana a kan lailatul qadri wadda ke cikin watan ramadan ga kuma batun azumi ba a fara shi ba sai a madina sai bayan shekara ba biyu da zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a madina sannan aka wajabta azumi to kaga a cikin a ce an saukar da ita a makka ta zo da bayani akan lailatul qadri lokacin kuma ba a karantar da wannan karatun ba to a ciki akwai kamar tifka da warwara saboda haka wasu malamai suka karkata zuwa ga cewa sura ce madaniya wallahu a'lam a babban jigon wannan sura shine bayani akan falalar qur'ani da saukar da shi da falalar wani dare mai albarka wanda aka saukar da alqur'ani a cikinsa da kuma bayani akan cewa mala'iku a wannan daren suna zuwa da bayanai na albarka da ƙaddara da rahama Allah wannan shi abin da sura take karantarwa Allah ya ce inna anzalna lallai mu ji Allah anzalna mun saukar da shi al-imamul qurtubi yake cewa ya'anil qur'an an saukar da alkur'ani wa illam yajri lahu dhikrun fi hadhihi sura ko da yake har ka karanta sura har karshe ba a ambaci alkur'ani ba sai dai ishara din nan da dalili amma da ijma'in malamai wannan anzalna mai aka saukar shine alkur'ani mai girma yace li'anna al-ma'ana ma'lumun domin wannan ma'ana a fili take da an ce an saukar Allah ya saukar to duk me karatu ya san abin da Allah ya saukar shi ne alqur'ani kuma anan da aka ce anzalnahu mun saukar da shi kun ga a lokacin da ake wannan sura duk mun san cewa ba ita ce karshen sauka ba saboda haka ba a riga an gama saukar da shi ba amma Allah ya ce mun saukar da shi to shin wannan damiri yana komawa ne ga duka alqur'ani ko yana komawa ne ga wani sashe na alqur'ani da aka riga aka saukar shine ibn kathir yake cewa wal qur'anu kulluhu kasuratil wahidati qur'ani gaba ɗayansa da sura ɗaya da ƙur'ani duka hukuncinsa ɗaya ana iya cewa ƙur'ani dukan shi ƙur'ani ana iya cewa aya ɗaya alƙur'ani aka ce wani karanta mana alƙur'ani wai ana nufin ya karanta sai ya sauke ba duk abin da ya karanta sunan shi alƙur'ani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni unzila ilayya al-barihata ko al-lailata qur'anun cikin daren nan da ya wuce an saukan mana da wani alkur'ani wato wani sashi na alkur'ani da haka babu wani tanakudi ko wani ya ce a da ya zai a ce an saukar da alkur'ani a ranar kuma lokacin ba a gama saukar da shi ba ko ya zama na ayoyin suna bayani akan wani sashi na alkur'ani ko kuma suna bayani akan dukkanin alkur'ani to sai ya zama idan suna bayani ne akan dukka to suna bayani ne akan wani mataki na sauke shi domin kamar da Allah yake cewa shahar Ramadan alladhi unzila fihi alquran watan Ramadan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa to ɗayan ma'ana biyu ko dai ya zamana an saukar da alqur'ani duka a dare ɗaya daga lawhul mahfuz mala'ika jibrilu alaihi salam da mala'iku yan rakiyarsa suka taho da alqur'anin gaba ɗaya zuwa baitul izza fi sama'i dunya to wannan aikin transforming din transfer din alqur'ani gaba ɗayansa zuwa baitul izza to sai zama ya faru ne a wannan dare a watan ramadana ko kuma ya zama cewa ma'anarsa wayin farko da aka fara yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Hira to an yi shi ne a cikin watan ramadana a wannan dare da ake ce madaran kaddara game da Allah ya ce hani wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundiri fiha yufraqu kullu amrin hakim cikin farko suratul dukhan ko Allah ya ce mun saukar da shi a wani dare mai albarka da ka sha'abi yake cewa inna anzalnahu ai ibtada'ana inzalahu mun fara saukar da shi fi lailatul qadr wato daren farko da aka fara yi wa annabi wahayi alaihi salatu wassalam to ya dace da lailatul qadr a lokacin shekarar sa 40 duk da ba a sauka ba a fara azumi ba ba a fara ramadana ba amma dai a lissafin kalandar musulunci a lokacin a cikin hikimar Allah da tsarin sa to daidai wannan lokacin ne ibnu kasir ya ci gaba da cewa ibnu qutb ya ce wa qila bal نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ملائكة جبريل يا سفور الشيطة بعد آيات في المكافة يا زويا أجيشي أو النوم بيت العزة ونما أجيادك سمة دايا فأودعه هناك يدوي سيبن إنسا يا جشان وزا يتسكن شيشي ثم كان ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم munajjaman daga ne yake ɗaukowa kaɗan kaɗan yana kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi izni min Allah ta'ala da izinin Allah madaukakin sarki khilala 23 aman tsawon shekaru 23 wato Allah ya umarci mala'ika Jibril da shi da tawaggarsa ta waɗannan da Allah ya kira su suna kiramin bara mala'iku wato waɗanda suke safaratul kiramil barara masu rako shi dinnan suka rako shi ya ɗauko ƙur'anin ga baki ɗaya ya zo ya ajiye shi to duk da ake so a yi wa annabi wahayin wani sashi sai Allah ya ba mala'ika jibrilu umarni ya ce ka je ka ɗauki daga wuri kaza zuwa wuri kaza ka kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako kuma ka gaya mishi ga wurin da za a saka a cikin alkur'ani to haka mala'ika jibril ya dinga yin wannan aiki tsawon shekaru 23 ce an yi mai tambaya kaza ka dauki amsar ka kai mai ita ce da wuri kaza an yi mai tuhuma kaza ka dauki maganar ka je ka warware ana da matsala kaza da ta shafi a mu'amala addini ka dauka ka je ka kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da Ibn Abbas ya faɗa radiyallahu anhu kamar da yake cikin tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Abi Hatim cewa saukewa da ita shi kuma sha'adi ya ce a ranan wahayin farko da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne da ina fata mun gano saboda kana abin da Allah yake gaya mana shine Allah yana ba mu labarin cewa wannan Qur'ani da muke gani wannan Qur'ani gagara gasa wanda aka saukawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saukawa ta farko an saukar da shi ne a wani dare mai daraja wanda kuma sai aka fara saukar da ayoyi biyar a farkon suratul alaq da ta gabata akwai ikra bismi rabbika alladhi khalaq zuwa kam allama al-insana ma ya'lam kaga ayoyi biyar ita kuma wannan sura kuma take bayanin daraja lokacin da aka fara saukarwa ita ma aya biyar haji wani arishi aya biyar aka fara saukarwa sannan kuma aka yi amfani da ayoyi biyar aka yi bayanin falalar lokacin da aka fara saukarwa wannan aya za mu ji ta zo karara ta ce fi lailatul qadr a cikin dare to ɗayan abu biyu shi ma dare ko dai ya zama da gaske dare bayan faduwar rana kan mutuwa asubahi wannan shine dare ko kuma ya zama dare ranar kowane lokaci a cikin 24 hours balarabin ya zo kiran shi na kiran shi da suna dare saboda mene saboda da wata ake lissafi wata kuma da dare yake fitowa ko mun gane in balarabe ya ce na gamu da wani sai ya zo faɗan kwanan wata ya ce fil lailati sabi'a wal 20 min ramadan yana ya daukar cewa ya gamu da shi ne a wuni ba a daren ba saboda da daddare ake lissafi inda wata da dare ke fitowa idan lissafi ne na na sola shine ake yi da wuri ko a ce ranar 25 ga watan januwari to amma in watan sama ne wato nan nuna sai a ce daren ashirin da biyar ga wata to daren ya haɗa da daren da ake ciki da wunin da zai biyo bayan shi za ka ga falalan da ya kadari ta shafi daren kuma ta shafi wunin da ke biyo bayan shi domin shi ne aka ce wunin da za a wayi gari rana ba ta da irin zafin nan da aka saba ci to a cikin wanne ne kenan shin da daddare ne a daren latin kadar ko ko a cikin ragowar awoyi latin kadar bayan gari ya waye malamai da da kwakwar kwakwale sai da suka yi wannan tunanin sai wani suka ce a tunda qur'ani ya sarraha ya ce lailatul qadr lailatul qadr to amma shi kawai inda yau ne da zai fada tunda yakan yi lissafin yakan faɗa wurin shi kuma musamman saboda a al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je wannan gari hira din ne da daddare da daddare yake ibadarsa ba da rana ba yakan zauna a wurin ya ibada idan gari ya waye sai ya fito ya biya wasu bukatunsa kamar wanka ko bukata ta dan adam ko abinci ko ya dawo gida ya ɗauki guzuri ya koma amma da daraje abin da yake yi kenan haka ya fi kyau a fassara shi da zahirinsa a ce dare din da gaske dare da annal ayata sarihatun fi anna hadha nuzula kana laylan eh to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ibada ne da daddare to za mu ga cewa sai aka ce fi lailatul qadri aka ambaci daren mubahal wato wani dare ne da ba a san shi ba sai an nemi bayanin wani dare ne mun ji cewa cikin sura dukhan an siffanta shi da cewa fi lailatin mubarakatin a wani dare mai yawan albarka a cikin suratul baqara Allah ya bada labari ya ce sharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai da wannan unzila fihi alquran yana ishara zuwa ga daren ko kuma yana ishara zuwa ga farkon saukar ko dai a bisa fassarar Imam Sha'abi ko bisa fassarar sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu sannan a cikin hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Sha'ba Imam An-Nasa'i sallallahu alaihi wasallam yana masafi bishara yace watan Ramadana ya kama watan nan ne albarka a cikin shi akwai wani dare mai albarka wanda aka saukar da alqur'ani wanda ake kaza wanda ake kaza kaga waɗannan nassoshin za mu rubuta wasu a gaba cikin hadisai su ne suka ayyana wani dare ake nufi su suka gaya mana cewa lailatul qadri wani dare ne wanda yake mai albarka wanda yake ainihin wato mai alkhairi wanda yake cikin watan ramadan za mu rubuta a gaba bayani game da tantance wani dare ne cikin daren ina fata mana ne sai mu ɗauki lafazin anzalna zamirin anzalna wannan zamiri kamar yadda muka ji yana komawa ne zuwa ga alqur'ani mai girma duk da yake kamar yadda muka ji daga ibnu daga imam al-qurtubi wa in lam yajri lahu dhikrun duk da a cikin surar babu lafazin alqur'ani da aka ambata kafin a zo a ce anzalna wannan a wata latifa ce wata hikima ce da zance a shi wannan damiri ne damiru damiri ne na gadi wato wakilin suna pronoun to a al'adar larabci ana ambatan wakilin suna ne ba'ir ne bayan an ambaci ma'abocin damirin kafin a turo wakilin suna ya wakilci wani suna dole sai sunan ya gabata a siyakin zance ta yadda za a gane shi sannan ya zama akwai mutabaka wajen jinsinsa da adadinsa abin da ake cewa comfort and agreement misali muka roƙa da Allah ya ce wa asa adamu rabbahu wa asa adamu rabbahu mu dinnan ya udu ila adam za ka yi zama damiri ne na mufradi muzakkar ya udu ila mufradin muzakkarin sabikin zikir hakan ta ce wai sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu kaga wannan damir na hadaruhu ai alqur'an falamma hadaru alqur'an jaka ambaci damirin bayan lafazin alqur'ani ya riga ya gabata in ka ɗauki inna allaha inda hu ilmu sa aga buɗin nan yana kuma ne ga Allah inna Allah to kaga sai da aka ambaci Adam aka ambaci Qur'an aka ambaci lafzul jalala sannan ko da aka kawo dalilin shi na hu hu hu to wannan dalilin hu da yazo a nan inna Allah to shi zaka nemi sunan baka gani ba ina abinda aka ambata kama ambaci dalilin wannan shine al'asul game da bama'i an yasbiqaha an yasbiqaha ismun mula'imun laha a samu suna da ya gabace su ya dace da su akwai nau'i na biyu jamil yana iya zuwa ya zama ya udu ila madkurin fi siyaqil kalami muta'akhir za a iya kawo bamiri sai zama yana komawa ga wani suna amma wanda ya zama ya yi jinkiri maimakon ya zo gabaninsa game da Allah ya ce misali fa'audasa fi nafsihi khifatan Musa asali fa'audasa Musa fi nafsihi khifatan kaga an jirgin da lafazin Musa kamar a a a wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun ay wala yus'alu al-mujrimuna an dhunubihim to wannan shi ma nau'i ne mai zaman kansa to abin da faru a nan duka irin wannan bane shine nau'i na uku shine a garba miri ya nufa da kwata kwata ba ba ambaci ma abucin sa ba ambaci sahibu da mirin ba sai dai malamai masana za su yi hasashe su kaddara su ce to ga abin da yake a wajen ga yadda ya kamata inda da magarin zance ne to wannan wani mataki ne na hikimar zance da alkur'ani ya magana da shi sosai da yawa da yawa cikin alkur'ani ba za su lissafa suna nan butik saboda irin fasahar zancen alkur'ani da kuma gagaragasan alkur'ani shi ne irin wannan misalin inna anzalnahu fi lailatul qadri ay inna anzalnal qur'an hakan ka dauki qala inni ahabbtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab tawarat suwaye su ba ambata babu amfanin sa gaba daya da wakai na annabi sulaiman ko hatta tawaratul asina ke ba mu ji su ban ka dauki فقال الله ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه kuma ga iyayensa iyayen wani ba ambata amma za a kadara wani abawayin mayyiti ke wani abawayin mayyiti sahibin miras misali in kawai kuma Allah faula idza balagatil hulquma wa antum hina idin tamfalaula a'aha إذا بلغت الحلقومة أي إذا بلغت الروح al-hulqum shaba fata babin da aka ambace shi in ka dauki fadan Allah kullu man alaiha fa wani ne alaiha al-arawa ce alaiha kullu man alaiha ay alal ard hakan ka dauki ma taraka ala zahriha min dabba ay ma taraka ala zahri al-ard kenan suka nan da yawa mustaqbilina bihi sabiran tahjurun wannan bihi da masu da kai sabani bihi bil qur'an aw bil nabi sallallahu alaihi wasallam aw bil islam da sauransu haka fa in fa in fa in kana tasnatai haka ne ko fa in kana tasnatai cikin gado shi ma fa in kana ta suwa ce ai ƴaƴan magajin mamaci dai wannan yana nan da yawa a cikin alƙur'ani kowanne idan aka zo kansa malamai suna kokari su fahimci me yayi hikimar da ta sa aka bude wa gaibu to anan wajen da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr sai suka lalaba suka ce hikimar da ake ganin ta sa aka koyi ba a ce inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadr ba shine hikimar zubin zancen da ke wata ai an gama labarin farkon sauka alqur'ani a sunan da gabata ita ce sautul alaq ita ce daga ita sai wannan ko saboda haka ne karatu har yanzu a kwakwalwar shi akwai wancan bayani to wancan qur'ani da aka rubuta maka labarin abin da ya fara sauka a cikin su shi ake magana shi na aka koyi da ne shi ne wato an yi idmari shi a nan ne saboda bi itibari a bi itibari an anna ma sabaqa anna sura sabiqa hiya awwal ma nazala وكأن الضمير في أنزلنا يعود إلى القرآن الذي ابتدأ تنزيله بالآيات الخمس الأول من أو من السورة السابقة. wato kama a ce an ɓoye dalilin saboda nuni zuwa ga cewa ai qur'anin nan da ake magana shine abin da aka fara saukar da ayoyin nan guda biyar waɗanda aka ambata a cikin ikra ayoyin biyar na farko da haka wannan isharar ta isa mai karatu da ke tadabburi ya zama yana sane da cewa da aka ce inna anzalna sai hankalin shi ya koma zuwa ga wannan qur'anin da ɗazu-ɗazun nan aka gaya mushi farko abin da ya fara sauka a cikin su wallahu a'lam wannan shine abin da malamai suka ambata wanda suke ganin shine hikimar da ta sa ana aka ce inna anzalna aka faɗi damiri ba ce inna anzalna alqur'ana ko inna anzalna alkitaba ba sai Allah ya ce lailatul qadr wato fi lailatul qadr lailatul qadr a wannan shine sunan da Allah ya kira ita lailatul qadr ana kiranta da haka saboda ne da an Allah yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha min as-sanati al-muqbila saboda Allah madaukakin sarki yana tsantsara abubuwan da ya so na iyawarsa wato tun daga wannan dare har zuwa dare irin sa abadi min amri mauti war rizqi wal batari wa halul majarra wani da wani za su haihu wani da wani za su mutu wani da wani za su yi arziki za a yi ruwa dubu guda kaza a wuri kaza wani in yi noma ga iya abin da zai samu duka wannan takadirat din to za a yi sa wannan shekara shine ma'anar lailatul qadr sai zama al-qadr anan da ma'anar zartawa na Allah kenan domin lafazin alƙadar ya ba da ma'anar za mu zo mu ji a nan gaba kaɗan abu ne daraja shi ne wanda ke cewa yana da alƙadar yana da mutunci ko daraja sannan yana ba da ma'anar zartarwa Allah ya riga zartar da kaza shi ne auna cewa da ai kaddara ta auka bai wato abinda Allah ya zartar masa wa yuzuri bi qadri bi qadri khairihi wa sharrihi sannan kaddara ta ba da ma'anar lissafi inna kulla shay'in anzalnahu wa khalaqnahu bi qadar mun halice shi a lissafi wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadar ma'lum komai Allah yana da taskarsa amma Allah ya ce ba ma saukar da shi sai da iya da safin da muka dama sananne to kaga akwai ma'anan sharafi akwai ma'anan zartawa akwai ma'anan lissafi akwai ma'anan hukunci akwai ma'anar kuma kuncin waje ma za mu rubuta a gaban insha Allah to wannan ma'ana ta farko kenan cewa lailatul qadri wato daren da Allah yake zartar da hukunce hukuncen shekara daga cikin abin da yake a daren kamar da ibn abbas ya ruwaito a ko kuma yake fassara yace Allah zai ce wa mala'iku zai ce mala'ika jibril ka je ka dauko cikin launin mahfuz kamar da Allah yake cewa wato yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit ko a wata riwaya wa yuthabbit wa indahu ummul kitab to wannan ummul kitab din shine Allahul mahfuz sai Allah ya umarci mala'ika Jibril da shi da sauran waɗanda suke rakiyarsa sai su je sai su ɗauko fayal ɗin shekara daga lailatul qadari ta shekara ta kaza zuwa next lailatul qadari ina fata mun gane sai a taho da shi nan sama ta ɗaya a zo a yi wato kamar a zo a yi signing ɗin shekara za ce ko misali a yaren zamani a yi signing ɗin ai ai ai ai ai ai recognize din shi a matsayin to ga abin da zai faru a wannan shekara kowane mala'ika kuma a rufa mishi aikin shi masu raba arziki masu ɗaukar rai masu masu kula da jarirai a ciki kowa a ce to ga iya mutanen da ka ɗauka a gari kaza a wuri kaza lokaci kaza kai mai rabon arziki ga wani da wani zaka raba musu arziki kaza kai mai rabon ruwan sama ga ruwan saman da zaka raba gari gari gari su wani kuma ka bar su haka nan bana fari za a yi musu misali duka za a lissafa wannan gabaki ɗaya to shine ya zama ne na takaddirat kenan daren yin budget na komai da zai faru to shi sa ake so a yawaita addu'a a daidai daren saboda idan Allah ya so a daidai lokacin mutum yana yin addu'a Allah ya karba to sai a ce ayi wani amendment a cikin kadarsa shine wa inda yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbih Allah yana sa abu ya goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama wa inda hukumul kitab to ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu ma'anan wakila wasu ka ce alƙadir lailatul qadr ai lailatul azimatun sharifat kuma alƙadir yana zuwa da ma'anan asharaf kamar da ake cewa inna li fulanin qadara wane yana da daraja alƙadar ba wasu ma yana cewa ba wasu ma yana cewa alƙadari wato mutunci ko wato dare ne mai daraja saboda mene li'anna litta'ati fiha ajran aziman wa thawaban jazilan wa qadara saboda ayyukan da ake yi na lada a wannan dare suna da daraja suna da sharafi suna ba mutum daraja sosai to sai zama lailatul qadri ai dare ne daraja kamar da muka fassara tsantsa Hausa ko da zama daren lissafa lissafan ayyukan mutane tabbatar da su ko kuma dare ne daraja Abu Qur'ani ya goyi baya wannan cikin faɗin shi lailatul mubaraka dare ne albarka domin albarka ita ce daraja a wasu suka ce سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يسير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحيا daren da ke samar wa mutane daraja shi ne ma'ana tau dare wanda ke samar wa da mutane daraja domin mutum ne wanda ba yi da wani daraja a wurin Allah ba kowa kowa bane shi amma idan ya dage ne kiyamun laili ya bauta wa Allah a wannan dare sai ya samu ɗaukaka a wajen Allah za ka ma'ana ne sai kadari daren da ke samun wa da mutane ɗaukaka a wurin Allah sakamakon ibada da suke ma'ana ta nauke ta uku ko ma'ana ta hudu ko suka ce wakila da annahu ta'ala anzala fiha kitaban za qadari ala rasulin bi kadare dare daren kaddara wato dare wanda aka saukar da wani littafi mai girman sha'ad zuwa ga wani annabi mai girman sha'ad wato dare wanda littafin da aka saukar da annabi da aka ba littafin suna da girman sha'ad shi aka kira shi dare mai girman sha'ad ishara zuwa ga abin da aka aikata na wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan dare wasu kuma suka ce bi anna Allah yunzilu fiha al-khair wal barakata wal maghfira a ana ce mata daren kaddara ne saboda Allah yana saukar da wato alkhairi da albarka da gafara kamar da Allah yake cewa a a a wato kamar shi ne kamar ma'anar faɗin Allah walau ba sallahu duka da ibadihi da bagau fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha wato da Allah ya saki ma mutane arziki da sun yi tsagawa bayan kasa walakin yunazzilu bi qadari wasu na ganin yunazzilu ba'un anan ma'anar ta fi laylatil qadr yana saukar da arziki to dare ne na saukar da arziki dare ne na saukar da albarka da gafara da haka ake ci mishi daren daren kaddara ma'ana tana tafiya ma'ana ta shida wasu suka ce da Allah ta'ala kaddarar rahmata alal mu'minina fi hadhihi al-layla dare ne wanda Allah ya zartar da zai yi rahama ga mu'minai wato daren rahama ke shine ne da qadari daren yiwa mu'minai rahama ma'ana ta shida kuma ta bakwai ta ƙarshe a lissafin da muka yi a nan ta yi akwai wasu a gaba za a iya samun su an ƙara bincike suka ce li'anna al'arda tabiqu bil mala'ikati khilal tilka layla daren kaddara ma'anar shi daren cunkoso saboda mala'iku suna cika duniya ba masaka tsinke da ana ganin su za a ga ba mata kalin yi ai mutane ma sa suka duniya ta rage ko mutane ma haka ake ba mata kalin yi bala sana bala ko su da suke ba in millions ne ina aka samo wannan saboda lafazin alqadar yana zuwa da ma'anin kunci wuri ya takura shine kuma da Allah yake bayani a a akan saki da za a ba mata mutu'atul talaq da Allah yake cewa wa man qudira alaihi rizquhu don ai umar duyyika alaihi rizqu yin fi zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqu fa li ma ta Allah sai mutum ya auri mace sai ya sake ta kafin su dadi wani dalili yasa auren da yi nisa ba kawai sai aka sai ko da ma bayan an tare akwai mutu a talak shi ne in ta za a tashi sakin mace ba yadda mulkin za a rabu dutse hannun riga a yi tsitsi da juna ko ma sai lauyoyi sun shiga tsakani abu dai ba daɗin ci dai ba a yi mutunci ba wannan ya saba wa shara ana so da aka haɗa mutunci a rabu a mutunci da inda kama don an tashi rabuwa a mutuncen nan akwai kuma sadakin rabuwa yadda ka bada sadakin aure za kuma ake bada sadakin rabuwa a da malam musulmin da sai mutum ya ba mace ko bawa ko gida ko abun hawa ko ya mata sabon kayan aure kamar lebe za ta suke na da daga wuya an taɓa yin wani saki a nan kusa irin wannan mutum ya saki mata kuma ya bata gida ta gane ya fara kai sukin ko ya ce mu shi sauki yayi dan wannan ko su gida ko dan karanci suka ce miliyan talatin kaga to inda ana haka da sakin zai rubu shi ne a wajen Allah ya ce liyunfiq du sa'atin min sa'ati wanda zai bayar auki mace uhun a alal musai kadari wa alal muktai kadari duka irin wannan ya goce wajen ciyarwa a alal musai mai daraja ya bada kadari yin fi nusatin nisati wa kudira alaihi rizqu wanda Allah ya kuntata masa arzikin sa shine mallan shayin falyunfiq mimma atahu sai ya bada abin da zai iya to kaga kudira anan ai duyyika alaihi rizqu sai suka ce latil qadari wato dare wanda ake samun gosulo na sauka da hawan mala'iku suna cika duniya ko ina da ko ina wannan duka yana cika abin da malamai suka fara wata kokarin fassara me ake nufi da lailatul qadr wallahu ta'ala sai Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr to me ya sanar shi ka wai me ake ce ma lailatul qadr wannan malamai kamar da muka ji a baya game da irin wannan tambaya suna ce mishi istifham fi ma'ana tafhim wato tambaya ce amma dan girmama sha'anin zancen in aka ce in aka faɗi irin wannan aka mun karanta su a baya ko kamar alhaka malhaka ko irin wa sama'i wa qari ko wa ma adraka ma qari ko wanne ne ma alqari'a wa ma adraka ma alqari'a da ire-iren su ana yi ne dan a jawo hankalin mai saurare kamar yadda ko azanci ta magana ka cewa ka san me ke faruwa ko wato ba kana nufin ya bada amsa bane kana nufin hankalin shi ya dawo kanka za ka bai zance wai ka san ne wane ya ce kuwa ku ka san ya muka yi da wani wai ka san me ya faru jiya a unguwar tudirin wannan tambayar ana yin ta ne litafhim sha'an dan girmama sha'an to a qur'ani akwai salo guda biyu ko dai wannan na wa ma adaraka da fi'ili madi wa ma adaraka akwai kuma yana ba da wa ma yudirika da fi'ili mubari to asalin alqur'ani da fasaharsa kowane ma'anarsa da الإمام القرطبي يا كاو دغا wani malami cikin manyan malaman nahu shine al-Farraw Farraw yana cewa kullu ma fil qur'ani min qawlihi ma adraka faqad adra din da kaji ya zo a cikin al-qur'ani da siga ta fil madi da Allah ya ce manzo Allah ka san me kaza to Allah mu da yake sarki ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me amsa kaza da duk wanda ya zo kuma wa ma fihi min qawlihi ma yudrika lam yudri wanda kuma ya zo da sigatul mudari ma yudrika me yake sanar sheka to Allah bai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin ba bai fada mai amsa ba ya ki banci kansa da amsa kamar da yace yas'alukan nasu anis sa'a قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا kaga ba fara ne amsa ba wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba shi mutane suna tambayar ka game da tashin alkiyama kace musu ilimin ta na wurin Allah kai ne ya sanar sheka cewa tashin alkiyama na kusa to da an ce wa ma adraka ne sai a ce mishi kaza ga watan kaza ne amma wa ma yudrika ce haka Allahu allazi أنزل الكتاب بالحق والميزان سيتمني وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها cikin sautin shura ko kaga ma irin wancan ne bambancin kawai dan kadan ne haka wa ma yudrika la'allahu yadhakka cikin abasa mun kan tashi abasa kamar kada kirin ma adraka alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa sai aka shigar da wani kazzabat samudu wa adu bil qari'a fa amma samudu al ayat kaga an yi ta bada bayani in ka dauki wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar amma shi amsa bai sakar da in ka dauki wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawm yawm idin lillah Allah ya bashi bayanin menene menene yawmuddin din ko haka was sama'i wat tari wama adaraka mat tari an najmu taqib shi ma an amsa mishi cewa me ake nufi da an najmu me ake nufi da aqwari shine an najmu taqib na fata mun gano to Allah ya ce ma adara kama lailatul qadr ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya sanar shi da kai abinda ake nufi da wannan daren sai Allah ta kace lailatul qadr kuma kalla yanzu a ayoyi uku nan a jere inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr a kowace aya ce da aka maimaita sunan lailatul qadri aya farko lailatul qadri aya ta biyu lailatul qadri aya ta uku ina zance ne ga magari cewa za yi inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma hadhihi lailatu hadhihi lailatu khairun min alf shahr sai a kawo daga mayar kamar da muka faɗa a ka'idar wannan zance ga magari kenan da haka za a faɗa amma zance na alƙur'ani mai zan kama da hikima da ya sha bamban da zance ga maganar dan adam shi sa Allah da yayi dan adam yayi makamuran makka wato ya challenge din su ce in sun isa su irin alƙur'ani in sun isa su yi sura goma in sun isa su yi aya goma in sun isa su yi aya ɗaya ba za su iya ba ba za su iya ba kuma har abada ba wanda zai iya me yasa aka yi wannan maimai din inna anzalnahu fi lailatul qadr da aka ambace ta a karo na farko da ba sai an sake ambatanta da sunanta ba da sai a ambace ta da damirinta inna anzalnahu fi lailatul qadr sai a ce hadhihi lailatu khairun min alf ko al-lailatu allati hiya khairun min alf zuwa da ire-irensu wannan wannan takrar din shi ma wato ya zo ne a da ɗayan ma'ana biyu a abu na farko da ya kawo ta shi ne saboda wani sabon abu ne da kwata-kwata ba san shi al'ummar musulunci a wannan zamani idan ma mun ɗauka suna makka ne a farkon kafin hijira ko suna madina ne a bayan hijira to wannan terminology din wannan mustalah din na lailatul qadr to wani abu ne sabo da ba sabo da shi zaka kuma duk wani abu sabo da ake so ya zauna a cikin kwakwalen mutane wanda yake da muhimmancin da wannan daren ke da shi yana buƙatar a faɗa a maimaita a faɗa a maimaita shi sa aka rubuta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana karantar da sahabbai aka ce yadda yake magana sa zaka iya kwafe ma magana saboda yadda yake yin ta a hankali a hankali sannan kuma yakan maimaita kalma so biyu so uku dan a gane haka yake cikin sahih bukhari daga Aisha radiyallahu anha amin to ya zama wata ya zama ma a dalilin wannan maimaitawa shine dan abin ya zauna a kwakwalwar duka waɗanda ake lissafin su a cikin aya uku an maimaita sunan daren sau to daga nan kowa sai ya yi ko kuma ya zama saboda abin da muka ji a baya saboda girman sha'ani da tafhimu sha'ani a abu idan ya zama babba to an bata shi yana yaduwa yana maimaituwa a koda yaushe saboda haka sha'anin yatul qadari sha'ani ne babba sai aka ambace ta aka sake maimaita ambatanta aka ƙara maimaita ambatanta a wuri guda Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr daren nan da ake ce ma dare mai daraja ko daren zartar da hukunce hukunce dare ne wanda yake ya fi alkhairi fiye da dare dubu khairun anan lafazin khairun asalin shi akhyarun akhyar wato siga ce ta ismu tafdil an cire mishi alhamza ne saboda ana yawan mu'amala da shi da khairu da sharru asalin su akhyar da asharru amma duka an cire musu alhamza suka zama khairun da sharrun saboda yawan mu'amala da ake yi da kalma sai aka mai da su zuwa siga wata ke mai sauƙi a bakin mai faɗa da kuma sauƙi a kunnen mai saurare shi za ta zama haka amma asalin ta larabci akhyaru to daren kaddara ko dare mai daraja wanda yake da daraja yake da alkhairi fiye da dare guda dubu a nan malamai game da suka saba malaman tafsiri sun yi dabdala akan wannan aya me ake nufi da wannan alkhairi kuma me yasa dare ɗaya a madadin watanni dubu me yasa ba a ce dare ɗaya a madadin jarare jinsin sake amma sai aka ce dare ɗaya a madadin dare dubu a madadin wata dubu ko sannan shin watannin nan guda dubu ana nufin kwanaki talatin talatin su dubu waɗanda a cikinsu babu irin wannan daren ne to shin wannan yana nufin kenan ana yin wasu kwanaki da babu daren ko kuma da an yi su magana mafi inganci shine da can an yi su a da can babu lilatul qadari da irin wannan tsarin tunda sai da aka suka da alqur'ani sai aka zabi daren da aka suka da alqur'ani aka yi mashi wannan tambar aka ce to kuma Allah ya kuma zartar da cewa duk shekara a dinga yin irin wannan tsare tsare a al-imamu ibnu jarir ya ruwaito a maganganu mabambanta game da fassara wannan aya wanda mafi ingancin fassara su ne ɗayan biyu za mu zo mu ji a gaba insha Allah akwai fassara da ke cewa lailatul qadri khairu min alf shahr ay hiya lailatul wahida khairuha bi qadri alf shahr fi ma dunaha dare ne guda ɗaya wanda alkhairin sa yana daidai da alkhairin wata guda dubu wanda a cikinsu babu irin wannan daren wato irin watannin da suka gabata kafin zamanin musulunci wata dubu shi ne shekara na tamanin da wajen uku ko? wanda za ka ga kenan kamar rayuwar mutum wanda ya rayu ya daɗe a duniya yanzu a nan haka ce a fita da ɗan shiga tamanin akwai kuwa tamanin da uku alaji ka kai to wani ma wani ma sun uku za a haɗa ba kai shiga tamanin ba za a haɗa mutum uku haɗa haɗa shiga su haɗa kai tamanin to ga alin can a ba to kaga da ƙirar aka samu guda ɗaya wata ƙila za a yi ta bi layuka tunin waɗannan ko layi a iya samun guda ɗaya ko wani wanda ya kusa ba kowa wanda yake kaiwa to a ce in kai ibada dare ɗaya ka samu ladan duka shekarun rayuwar na mutum kuma da a ce ya fara ibada ne daga ran da aka haife shi ba wai daga ran da ya balaga ba da wata gida sai ya shekara sha uku sha hudu san sha biyar sannan ya balaga har kuma da ya balaga ya balaga a wasu ba na inda ya balaga sai daga baya tuba kaga dai har bai fara ibada ba ko ana sai dai kai shekara ashirin da biyar ya fara neman aure sannan sai ya fara sallar jirgi ya fara zama cikin mutanen girki ya fara zuwa inda ake karatu kaga an yi asara ashirin da biyar a baya ba ta cikin lissafi to kaga har yanzu wannan albarka iza Allah ya ta da suna lailatin mubaraka waye ta samu wannan albarkan ba dan Allah ya mana wannan lulufin ba daraja ce kawai Allah ya ba mu cikin sauƙa wajen tausa wasu a ce lokaci yanzu na ganin bari mu kawai mu zo sai mu tashi akan litin da zai kawai ya zai sha dan yanzu muka fara a hangen bayanan ta kuma gashi har lokaci yayi wala na daukar suna da abin da ku subhanallah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته